أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فمن الذي يكون من أهله ولقد رأته نفسه أو أعصى ولئن لم يفعل ما ليسجنن ويكون من الصاغرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نادي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين To, rika dai yanzu ido ya bushe kuma, ka ce, kun ga mutumin da kuka yayyanke hannunku saboda ganinsa sau ɗaya? Shi ne wanda kuke zargi na har kuna sa ne a waka saboda shi, shi ne kuke zargi na har kuna sa ne a waka da shi. Gaskiya ni na neme shi kuma yaƙi, kuma ban fasa ba wallahi in dai bai yarda ya yi mini abin da nake so da shi ɗin nan ba. wallahi sai na yi masa hanyar zuwa kurkuku fa zalikun nan ladai lumtunna ne fi wa laqad rawattu an nafsi fasta'fam gaskiya na neme shi amma yaki wa illa min al ma'amuru in dai bai yarda ya mini abinda na umarce shi din nan ba da yuzjananna wallahi za a san masa hanyar da za a sa shi a kurkuku wala kuna sai ya zama min as-sabirin daga gudakantattu ba ya fi girma ba to zai gamu da wulakanci yanzu kan ta tube rigar kunya tana faɗi irin wannan maganganu ورب سني وحرب اليم ما يدعون إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تذربني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال يوسف عليه السلام النبي يوسف يقول ربي يا أبنجينا السجن أحب إلي مما يدعونني إليه irin wannan abu ne wanda suke neman fada a ciki din nan to ni dai shiga kurkukun ya fi mini sauki na nufin man shiga kurkukun a kan shiga abin da suke zuwa yi musu din nan wa illa tazrib anni kai da wannan Allah ina roƙonka ka juyar mini wannan abu wato ka ka, ka shirga ni na ka shiga tsakani na da wannan fitina na waɗannan mata in dai ba kai ne ka shiga tsakani na da wannan fitina na mata ba azbu ilayhin da mai wani su ja hankali na wa kun wa kun min al-jahilin rabbi sina ahabu ilayhi ma dunili وإلا تسيبني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين in ba ka shiga tsakanina da wannan kaidin nan na waɗannan matan gari ba kowace mace a cikin musu tana cewa ni da na ga Yusuf ni da na ga Yusuf sai mazaje su kasa jin daɗin matansu kowace tana cewa ta ga Yusuf ta ga Yusuf ya ubangiji na in dai ba ka yi mini ka shiga tsakanina da fitinan waɗannan mata ba asbu ilayhin da mai ruwa ne ma an karkata wajensu wa kun zama min jahilina daga wanda suke masu aikata laifi wato jahilai masu aikata laifi malamai suka ce annabi yusuf ya ce Allah ya shiga tsakaninsa da waɗannan fitina na waɗannan mata amma kuma ya ce shiga kurkuku ya tuna shiga kurkuku da ya roƙi Allah ya shiga tsakaninsa da fitinan matan kurkuku bai ambaci bai ambaci kurkuku ba da bai zai shiga kurkuku ba amma tun da ya roƙi Allah ce kurkuku din ya fi so a kan dai su ja hankalinsa. فاستجاب له فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم فاستجاب له ربه ubangijinsa wanda ya roƙa din cewa ya shiga tsakanin tsakanin sa da fitinan waɗannan mata to fasta jaba da rabbu Allah ubangijinsa ya karba fasa kenan shiga kurkukun ma ya shiga kenan ya ya ya shiga tsakaninsa da fitinan waɗannan mata fasarfa annu Allah ya juyar ya juyar masa kai da hunna fastajaba da rabbuhu fasarfa annu kai da hunna innahu shi Allah ubangiji ko shine as-sami'u mai jin addu'a al-alimu masani lokacin karban addu'an da biyan bukata ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين to sai dai mutane mutanen fadin kafir da sauran jama'a suka ci to yanzu dai ba za a samu zaman lafiya garin nan ba gara sai an kore Yusuf nan an daina ganin sa amma ce da labarin sa ko hankali ya kwanta matan nan ko hankalin su ya kwanta a su mu badalan alamarin da ya bayyana musu ba yadda za su yi min ba da mara wulaya saboda sun ga dukkan alamomi na rashin zaman lafiya dai matukan yusuf yana fita ana ganinsa to ba dama a zauna lafiya da yasu jununnahu lalle za su shigar da shi kurkuku hatta hinin har zuwa wani ɗan lokaci. وقال الآخر ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه التعيين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا فقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا نريك من المحسنين an dace kuwa lokacin akwai wani mai neman sarauta wato a kashe wannan sarki na masar saboda shi ya samu sarauta sai ya biya a kukun sarkin mai masa abinci ya biya shi kuɗi mai yawa ya ce ya sa masa sanmu ya ce ya mutu don ya samu sarautar misra haka kuwa sai ya karbi adibas na kuɗi da alkawari aka kulla sai ya sa masa sanmu a cikin abinci ya sa wa sarkin sanmu a cikin abinci to shi mai ba da ruwa ya gani mai ba da ruwa ya ga lokacin da aka sa sanmu a cikin abincin aka zo aka ajiye abinci mai kawo ruwa mai bada ruwa ya kawo ruwa ya ajiye sai sarki zai miƙa hannu sai mai bada ruwa ce ranka ne karka sa hannu cikin abincin nan akwai samu a'a mai bada abinci yace haka za ka yi mini to ranka ne karka sha ruwan nan shi ma akwai samu to da haka ya ka zai sarki ya kai mai ruwa sha ruwan kan gani sai ya sha ruwa to kai ba abinci ci abincin ka magani sai ki ci da ya ci sai a kama shi sai aka ba wani abu abincin da abin ya ci abincin sai ya mutu to sai magana ta tabbata a kama su rubin nan a kai su kurkuku suna kurkuku lokacin da za a sa Yusuf cikin kurkukun sai aka shiga tare wa da kalama wasu jina fatayani samari guda biyu qala adu ma inni arini ashur khamra فقال آخر من أهلها من فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا نريك من المحسنين sai suka ce bari mu jarraba malamin nan da yake ce yana fassara dukkan mafarkai bari mu jarraba shi sai ɗaya ya ce ni abin da na gani ina ina matsa giya ina ba sarki yana sha ɗayan kuma ce ni ko na ga ina ciyar da sarki inni arini asul khamra وقال لا تنر آمن فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه shi mai ba da abinci ko yace ni ko mafarkin da zai ba wannan bane wato na ga ina ɗauke da mata tsuntsaye suna bi na suna cin matar a kaina abin da na gani kenan fassara mana wannan mafarki sai ce bayan kwana uku kai wannan wanda kai mafarki kana matsa giya za ka fita da kurku za a sallame ka kai ko wanda kai mafarki kana dauke da mata tsuntsaye suna bin ka suna cin matar a kanka kashe ka za a yi bayan kwana uku sai suka ce o da ba mu mafarkin komai ba mun jarraba ka ne mu mafarkin komai ba sai ai magana ta riga ta gari an yi an gama shikenan آكل خمرا وقال آخر النار أنفه وقال آخر خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا لديك المحسنين sai ka ba mu labarin wannan mafarki to muna ganin kai mutumin kirki ne mai fassara mafarkai sai da ya faɗa musu wannan sai suka ce mara ai na shiya mu ba mu ga komai ba da gangan muka don mu jarraba mu jarraba ka ne kawai abincin da za ku ci ma kamun a kawo shi in kun yi magana sai in gaya muku ga abincin da za a kawo muku yau abincin iri kaza za a kawo muku abincin da za a kawo muku yau iri kaza ne tun ba yi shi an kawo shi ba a zari kuma in ma allama ni rabbi irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ubangiji na ya sanar da ni su dama a baya can mun karanta wa kazalika makkanna li yusuf yardi wa yu'allimuhu min ta'wil hadith wallahu ghalibun ala amri yace ubangiji na ne ya sanar da ni irin waɗannan abubuwa na sanin abubuwa da suke boye zalikum mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna inni ni yusuf wa inja annabi yusuf taraktu na bar millata qaumin na bar hanyar mutane wanda la yu'minu billahi ba su imani da Allah ba wa hum bil akhirati hum kafiruna sun kuma kafircewa ranar lahira wato ya shiga zai wa'azi kenan ce ni ba na cikin mutanen da ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba, ni mutum ne wanda yake na gaji addini, ubana Yakubu, kakana Ishaq, babansa Ibrahim dukkansu annabawan Allah ne, haka muka gaji addini a gidanmu iyaye da kakanu. Saboda haka ba na cikin mutanen da ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira. Mutum ya yi kirari da abin kirki na gaskiya ba laifi ba ne annabi da kansa ya ce anan nabi za ka bi aram da abdul muttalib ni annabi ne manzo ne ba ƙarya ni dan abdul muttalib ne wato jika abdul muttalib saboda ga nan gaba za ku ji yusuf yana faɗin abubuwan da Allah ya yi masa a kuma mutum ya faɗi alherin da Allah ya yi masa ta hanyar godiyan Allah duk umarnin Allah ne ubangiji yana cewa idan Ubangiji ya yi maka nima ka gode masa wannan ba laifi ba ne wato faɗin abin da kirari da kurin shi ne ba kyau amma godiyar Allah in Allah ya maka nima wannan amma bi nimati rabbika fa haddis in Allah ya maka nima ka faɗa ka gode wa Allah
ما يشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آه بانا cikin hanyar mutanen da ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba a ni hanyar da nake bi millata aba iya hanyar iyayena Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub Ibrahim Khalilur Rahman da ishaqa ɗansa wa yaqub da babana wanda ya haife ni duk su haka yake faɗi wata ba ta millata abaiya ina bin hanyar iyaye na ibrahim da ishaq da yaqub wanda ya haife ni ma kana lana nushrika billahi min shay wane wane mutum ko kusa mu ba za mu haɗa wa Allah komi ba ba zai yi mu haɗa wa Allah komi ba zalika samun wannan addini irin na annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ishaq da jikansa annabi Yaqub min fadlillah alaina wa alanna wata falalla ne daga cikin fallan Allah yayi mana da mu da irin mu annabawa da kuma mu'minai waɗanda suke bin hanyar annabawa din zalika min fadlillah alaina wa alanna walakin la aksara nasi la yashkuruna ina faɗin wannan magana ne don gode wa Allah da ya mana wannan muka riga ka sani walakin na aksarar nasi la yashkuruna yawancin mutane ba sa gode wa Allah in Allah ya musu nima kullum da ina nanata yadda musulunci ya ajiye shirku shirku a wurin- a musulunci a qur'ani da hadisi hawa uku ne shirkun jaliyun shirkun khafiyun shirkun akhfa shirkun jaliyun shine tsabi a fili ƙoro-ƙoro ga dodanni ana bauta musu mai hoton dodon da in kace masa ya sallah zai ce maka shi bai gada ba shi tsabin gidansu ya gada wannan bai su yadda yake kirari da addinin gidansu ya gada shi ko mai tsabin yana kirari da tsabin gidansu baya sallah ko kuza ba zai sallah ba in kace masa musulmi ba zai amsa ba tun ba musulmi bane to wannan shine musulunci yake kiransa mushriki wanda in ya shiga wuta ba zai fito ba har abada wannan shirku yana muƙabala da makamin na farko na addini makamin addinin guda uku ne yadda jibril ya karantawa annabi jibril ya tambayi jibril ya tambayi annabi annabi ya gaya masa ya gaskata mal islam yace al islamu anta an tu'mina billahi الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ال- الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا abin da ake kansa musulunci ka tabbata babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ka tabbata ne wa musalla da bawan Allah ne manzon Allah ne sannan kai sallah biyar abin da zakka in kana da dukiya kai azumin watan Rama- watan Ramadana in kana da iko ka je kai haji da ya bari haka jibril ce gaskiyar ka sadakta sadakta to wannan ah, na farko kenan duk wanda yake baya cikin wannan to shine ake kiransa kafiri ko da baya tsabi in dai baya karaita Allah baya sallah baya zakka baya azumi ba ruwan da haji to ko ko ba arne ne mai tsari mai dodo ba sunansa dai kafiri ko ya zauna yana hutawa ne ko yana yin addini waɗansu mutane Ubangiji yana cewa dangane da wannan muƙabalar wannan yana ce wa ya yi nasu gudu rabbukum allazi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون هل جعل لكم الأرض فراشا واسرى بناء وانزل من السماء ماء واخرج من السماء رزقا لكم فلا تجعلوا الى اندادا وانتم تعلمون kada ku yadda ku bauta wa dodanni game da Allah ku riga kun san dodo ba komai bane shi to waɗannan masu bautan dodon nan su ne suke muƙabala da islam duk wanda yake bautan dodo kafiri ne mushriki ne ɗan wuta ne in ya shiga wuta ba zai wuta ba har abada wannan shine shirkun jaliyun shirkun khabirun kuma yana muƙabala ne da imani domin da jibril ya tambaya to mal imanu menene imani kuma jal imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadri khairihi wa sharrihi wa murrihi sai ce sadaka me imani ko ya rasulullah yace imani kai imani da Allah da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan littattafan Allah da dukkan mala'ikun Allah dukkan abin da ya shafi ranar lahira da abin da ya shafi kaddara ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi ba Jibril ya ce sadaka gaskiyarka to mukabilin wannan kuma shi ne wanda yake cikin wannan imani muƙabilinsa na wajen shirku shi ne kuli na mara bashar musulkun yuwa ilayya annama ya dawo kuma dawowa wa man kana yanzu lika a rabbi fali amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan shirku mutum ya zama ya baya imani da Allah yana cikin dukkan harkar musulunci to kare yadda ya sa wani wani ya riga sa shi sabon Allah don wani babban zane ya ta zaɓin Allah don wani ya ji daɗi ko ko wani ya hana shi bautan Allah don wani mai gidan zane ya hana shi bautan Allah don wani ya ji daɗi la daɗin makhluqin fi ma shi tilkhali Allah ba zai ba zai yarda ai wa wani biyayya a saba masa ba to duk wanda ya ya zaɓi wani mai gida mai gidan yana yana tashi aikin sabo yana yi maza yana hana masa farillai to ya samu dodo shi ma amma dodo irin wanda yake na cikin musulunci shi wannan mutum abin da ba shi da shi yana da imani tawakkali ne ba shi da shi da yana tawakkali sai jefar da kowa ya kama Allah Allah ne zai masa ba wannan katon da yake bautawa ba shine faman kana zuri rabbi duk wanda yake kaunan gamuwa da Allah fali amal amalan salih ya tsaya aiki aikata wa aiki aikata wa Allah aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan kar ya sa wani a cikin ibadar da yake wa ubangiji kar ya sa wani a ciki wani nan ake kira na farko jaliyun andadan khafiyun wani ahadan kar ka sa kowa ya raba ka da Allah ya hada ka bautan Allah ko ya sa ka sabon Allah wannan in ka yadda ka shirku amma shirkun khafiyun ba shirkun jaliyun ba duk wannan in ka je wa mushriki zai ce ni din na mushriki la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma za ka yana sallah mushriki ba ya faɗin la ilaha Muhammadu Rasulullah mushriki ba ya sallah mushriki bai imani da alqur'ani ba to daga nan sai shirkun akhfa shirku wanda yake boyayye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shirkun a cikin al'umma wato ya fi kafar tururuwa inda ta taka a fa'a mai sanadi a cikin dare yadda wannan shirkun ya ɓoye cikin musulmi shine wa abudullah wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kar ku hada wa Allah komi to shay'an din nan shine shirkun akhfa wanda yafi kowane shirku koya to guda biyun nan mai su ko baya baya shiga wuta je ya dawoma ko da ya shiga din ba dawoma zai yi ba gurgudun laifinsa ne za a yi masa azaba don ba shirkun jaliyun yake yi irin wanda yake andadan ba daga zarar mutum bar ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kulle da wannan a zuciyarsa ya faɗa a bakinsa to ba wanda zai ce masa kafiri duk wanda yake masa kafiri to kafircin nan zai koma inda ya fito saboda haka shirkun jaliyun shirkun khafiyun shirkun akwa gurgurun islam da iman da isan mukabilinsu ذلك فضل العليان ولكن الناس الناس لا يشكرون يا ساربي السجن أرباب متفرقون خير من الله الوالد القهار يا أبو كيلا مدايل أبو كنزما أشكين كركبوك a arbabun mutafarriquna mutane masu bautawa gumaka wancan ma dodon wancan ne wancan ma dodon wancan ne wancan ma dodon wancan ne a arbabun mutafarriquna khairun mutum ya bi waɗannan dodannin shi ya bi amillahul wahidul qahhar ko ko kuwa ya bauta Allah guda ɗaya makaɗaici mai komai mai komai wanda yake rike da komai mai jayin komai na ƙarshen nan shi ya bi. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون duk masu bautan waɗansu abubuwa Yusuf ya shiga wa'azi kenan ma ta buduna min dunihi illa asma'an ko masu bautan dodo masu bautan dodanni abin da kuke bauta na abin banza ne baya ce ka yi baya ce ka bari baya motsi baya cutarwa baya amfanarwa sunaye ne kawai aka sa musu a ce ko latu ko uzza ko manatu ko nasru ko wuddu ko suwa'u ko yahuzu sunayen banza ne kawai aka sa musu mata kuma min duni illa asma'a sunaye ne kawai sammaitu muwa da kuka sa musu wannan guma gumakan antum wa aba'ukum da ku da iyayenku ma anzalna biya min sulban Allah bai saukar da hujja a bauta waɗannan gumaka ba ma anzalna min sulban in hukumu illa lillah ba wani hukunci sai hukuncin Allah ba wani hukunci sai hukuncin Allah duk wanda yayi hukunci ba da hukuncin Allah ba to ubangiji yana ce yau mallam ya kun ba azalallahu ulaka mul kafirun ulaka muz zalimun ulaka mul fasiqun sun ce abun yana kan martaba martaba ne wasu suka ce a duk ɗaya ne duk wanda ya shari'a ba da abin da Allah ya saukar ba to idan yana faɗin la ilaha illallah yana sallah yana duk shi'ayoyin islam amma ya tashi shari'a sai ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba to wannan azzalimi ne fasiki ne yana da imani a zuciyarsa amma son duniya ya ya sa ya yi zalunci ya zalunci kansa ya bar hukunci da abin da Allah ya saukar yana hukunci da abin da ci suka rubuta masa ma anzala bi sultan Allah bai rubuta hujja da za a bauta wa wani wani ya rubuta wata shari'a ya ce a bita babu ba ta ba da hujja ai haka ba Allah shi kadai ne mai hukunci in hukmu illa lillah amar Allah ya umurni Allah ta abudu illa iya kowa kar ya bauta wa komi da kowa sai Allah din shi kadai zalika dinul qayyim bautawa Allah shi kadai karban umarni wajen Allah shi kadai zalika shine addinul qayyim addini wanda yake miƙaƙƙe na gaskiya walakin na aksar nasi amma yawancin mutane la ya'lamuna ba su sani ba kuma a irin wannan cewa ana bautawa mutane abu ne wanda yake na aqida a zuciya kaga bauta mutane babban mai bauta mutane aika kamar mai kodago kamar mai gadi mai gadi zai kwana a kofar gidan mutum ba zai yi bacci ba iya yi bacci ya yi laifi kaga yana bauta wa mutane a wata da yake sai da ya sallan magariba da ya zo nan kuma ya yi sallan isha'i yana jiran da asuba kuma ya sallan asuba wanda aikin kuɗinsa yake yi ba yana bautan mai gidan ba ne a aikin kuɗinsa yake yi haka mai kodago ya tuba yana shan rana yana ta aiki yana ta aiki yana mai gonan nan ne aiki amma ba yana bauta masa bane a'a yana aikin neman abincinsa ne wannan shi kenan amma sa mutane a sa su a gaba a bauta musu a bar bautan Allah to shine bautan wurin Allah ko mutum din ne ko shaidan din ne ko kuma dodon ne da asali to duk wanda ya bar Allah ya bauta wani abu ba Allah ba to ko dai a ce masa kafiri in baya sallah baya faɗin la ilaha illallah ko ce masa azzalimi in yana yin sallah ya kadaita Allah domin babu hujja a bar hukuncin Allah ai hukuncin mutane ba su suka halicci mutane ba Allah ya halicci mutane shine ya kawo mutanen duniya kuma ya aiko musu littafin da za su rayu da shi ga abin da littafin ya ce ku yi kaza ku bar kaza ya aiko littafin tare da mai fassarar littafin gwanin littafin mai fassara shi ya zo ya yi bayani da ya tafi ya bar wakilansa wanda za su yi bayani kamar yadda yake bayani idan mutum ya ki ya ci ai shari'ar musulunci ba ta dace da zamani ba fadin haka ridda ne fadin haka ridda ne in dai shari'ar musulunci ba ta dace da zamani ba Allah ne ya kawo shari'ar musulunci Allah ne kuma ya rike wannan mutane in ka ce ba ta dace da zamani ba saboda zamani ya ci gaba to sai a sako ranar nan ta tsufa a kawo mana rana irin ta zamani ko kuma nade ƙasar nan ta yi datti an yi kashi da yawa a kanta a nade ta jingiri ya kawo mana ƙasa irin ta zamani in ko ba iya ba ba kawo rana irin ta zamani ba ba nade ƙasa an kawo irin ta zamani ba to an yi ƙarya kenan duk wanda ya itikadi ya yarda da dokoki tun daga zuciyarsa har wajensa to ridda ne sai dai in ya ce abun ne ya same mu da a dole domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da daman cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga mugun abu ana aikata to maza maza ya hana da hannunsa wa illa man sani wa bi lisanihi idan ba da iko hanawa da hannunsa ya hana da bakinsa kamar yadda nake faɗa din nan doka ƙarya ne shirya Allah da annabi ce gaskiya kaga na faɗa amma ba da iko hanawa to in ba ka da ikon hanawa da hannunka ka hana da bakinka in ba ka da iko hanawa da bakin ma in kai haka yanzu abin da na faɗan nan da wata ƙasa ne sai a kawo mutum ta ce ya jariya da gwamnati amma najeriya akwai yanci kowa ya fito da abin da yake zuciyarsa ya faɗa yanci ne to lallai dokoki ba su dace da musulmi ba shari'ar musulunci ita dace da musulmi amma ko wahalar duk duniya yanzu gwamnatocin sun kafirce wa shari'ar musulunci idan wani bangare ya ɗauke shari'ar musulunci duk sai su taru a kansa su halakar da shi a irin da ake da shi ma sai a rasa shi to akwai irtika ba kafin barrai ne musulunci yana da irtika ba kafin barrai ne wato cuta guda biyu manya to inda akwai wani ƙarami to sai a bi ta kan ƙaramin a tsere wa babban kamar kana cikin ɗaki ne kana cikin ɗaki ga zaki a ga zaki a ƙofar ɗakin ƙofar ɗaya ƙofar kuma ga maciji kai kuma kana so ka fita ba wata ƙofa ta uku sai guda biyun nan ga zaki ya buɗe bakin sai ka zo mana ka gani ɗaya ƙofar ku ga maciji ya buɗe bakin sai ka zo mana ka gani ko ina sharri ne amma yin ɗaki akwai katifa ka yadda za ka yi sai ka ɗauki kalifa ka jefa mace yi sai ka wuce. Saboda haka dama jihadi dole sai an samu musulmi suna da ƙarfi in an kasa musulmi kashi ɗaya waɗanda ba musulmi ba kashi biyu amma duk ƙarfinsu na makamin iri ɗaya to musulmi ba zai gudu ba. iya gudu ya yi laifi zai shiga wuta amma in kashin kafirai ya fi biyu akan na musulmi ƙarfi ko ba ɗaya ba ne to ko an gudu ba yi laifi ba iya kun minkum ishiruna sabiruna ya zalibu mai taini wa inda kun minkum miyatun ya zalibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun yaqulun ala la kaffafa Allah ankum wa ayu annabikum dhufa wa inda kun minkum miyatun sabiratun ya zalibu mai taini ويكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين yanzu population na duniya idan an ce biliyon shida ne da dubu ɗari tara da wani abu muku biliyon ɗaya ne da dubu ɗari tara da wani abu kaga sun ninka mu fiye da biyu kenan kuma suna da makami ba mu da shi ko kuɗi na mu na musulunci ba ya zai shiga duniya ba sai dai ya ɗauki ya ɗauko aron mayafi daga amerika a ce dala ko ko daga ingila ce pound sterling ko daga turai a ce euro ban amma banda kuɗin musulmi dai ga shi a duniya ko gaba da gaba ba za su yadda ba saudiya ta ce babban daula ta musulmi mai dukiya ko ita kuɗinta bai shiga duniya ba wato local currency ne ko su to saboda haka tunda akwai irtikaba kafin zararai ne mun samu abubuwa da yawa a cikin abubuwan musulunci ishirin da biyar mun samu ishirin sun tsira biyar ɗin kuma na kamawa wato biyar ɗin su ne haƙƙi da haddi da abin da ya zubar da jinin mutum musulunci bai yarda wani ya yi ko guruf su yi ba sai gwamnati za ka samu gwamnati ba ta imani da musulunci ba kaga ba wanda zai yi to in an taba din sai duk mutane su su rikito su su su su kashe musulmi wanda haka irtika ba kafta da musulunci ya yarda da wannan saboda haka wurin yaƙi idan soja ya yi laifin da za a yi masa haddi ba za a yi masa haddi ba sai an koma gida saboda wai kar a yi masa haddi ya ji zafi ya gudu ya koma cikin kafirai kaga asarar mutum ɗaya kurum musulunci ga yadda ya ba da dama wanda ya tsara mutane da yawa saboda haka mu da Allah ya san mu mun imani da doka ba ya zama mana dole ne tun shigo wannan tsara kasan mu har yanzu din nan Allah dai yayi walakin na san nasu da shuru ya sai bai sini amma kuma sai rabbu khamra wa amma al-akhiru wa yuslam wa taqul dayru min rasi ubi lahu alladhi bi taftiyan ya sai bai sini annabi ziyadi ya yi wa'azi yanzu kuma zai fassara mafarkin wanda aka yi mafarkin zane ne aka yi ba mafarki ba ne amma kuma ya tabbata ya sai bai sili ya abokai na abokan zama cikin kurkuku amma a duk kuma bai suke rabba kamra ɗaya daga cikinsu cikin ku wanda mafarki yana matsa giya din nan bayan kwana uku za a sallame ku nan in an sallame ku shi mai giya zai koma aikinsa na da bai wa sarki giya wa amma akharu amma wanda ba mai ruwan ba shine wanda ya farki yana dauke da da da mata tsuntsaye yana bi suna bin sa suna ci ko yuslabu shi tsire shi za a yi wa ta kudu ɗayar minu tsuntsaye su ci shi wa amma da akharu yuslabu ta kudu nabbina bi tawili inna kuje lahu alladhi fi tastaftiyan to shi ga nan za a shi za a dire shi ne tun za su ci shi abinda kuke neman fatawa in ga ya muku din na fassara mafarki ai an gama ko kun ce ku komai ba ya riga ya zartu ya tabbata wa
وذره الذي في تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك وانسوه الشيطان ذكر ربي ولبث في السجن بضع سنين كسوكا زو فتا su biyun nan za su yi za a masa hukunci wannan za a sallame shi kuma za ta ya koma kan aikinsa wanda yake ya sa san mu cin abinci kuma za a tsire shi to wannan mutumin da Yusuf ya tsammani shi ba kashe shi za a yi ba yana da tun shi ba kashe za a yi ba da kai in ka fita ka tuna ni a wajen sarki in ka je wajen sarki ga masa ka dawo kai wajen saurayi wanda yake daure a cikin kurkuku zalunci aka yi masa yau shekara da shekaru yana daure zalunci aka yi masa ka tuna wa sarki lamarina da suka koma sai sai shaitan ya mantar da mutum bai gaya wa sarkin ba sai jibril ya gaya wa yusuf ki haba yusuf kana annabin allah jikan annabi ibrahim kakanka annabi ibrahim kafirai sun dauke shi za su jefa cikin wuta sai muka ce baya da bukata sai ya ce a wurin mu ne baya da bukata muka ce masa a wajen allah ya ce a wajen allah ai allah ya san halin da nake ciki ba sai na roƙe shi ba shine za ka aiki yaro ya gaya wani gato wai kana cikin kurkuku Allah yana ganin ka kana annabin Allah to kai kuma ka dinga zama kenan gwargwadon kurni inda rabbik wato harufa guda goma sha biyu nan to sai ka zauna daga yau zuwa daga sai ka zauna cikin gurgun nan kai shekara goma sha biyu saboda a yi maka ladabi su annabawa dan abin da suka yi komai kankanta sa ba kyalewa saboda farar riga na bakin abu ya taba komai kankanta za a gan shi amma bakar riga ba komai ko zai lamun da zai ne da tautiya فأتاه الشيطان يا ربي ولبث في السجن بضع سنين sai shedan ya mantar da mutumin nan mai shayar da sarki shedan ya mantar da shi ya tuna maganan da Yusuf ya faɗa mata akwai wani mutum a kurku an ɗaure shi a cikin zalunci ba da haƙƙinsa ba shedan ya mantar da shi ba a tuna ba sai da aka aka wannan mafarkin da aka yi ana neman wanda zai fassara sarki ya tara malamai ku zo ku fassara ni mafarkin da nayi sab abgaratin simani ya kudu na sabun ijabu na sab asbulatin qulul wa qara ya bisa aka kira malamai aka gaya musu zauce abraru ahlam wa maran ujawil ahlam bi ali wannan ai mafarkin hululu ne mu mafarki mafarkin hululu ku san fassara ta mafarkin gaskiya ne in an yi zamu fassara amma irin wannan ai na hululu ne to mai shayar da sarki sai ya tuna a'a a'a ai kuwa akwai wani mai fassara mafarki ku aike ni wajensa yanzu nan zan zawon ku da labari to shine dama abin da mutum bai sani ba bai da bai ya da rubihi ba zai kula za a kun gani duk ilimin da baka sani ba in an yi shi sai ka ne maganar banza ne bai yiwa maganar banza ne bai yiwa saboda baka san shi bane abin da mutum bai sani ba ya kamata ya shiru wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka sani ba kar ka sa kanka ciki kai magana kai magana akan abin da ka sani in kai magana cikin abin da baka sani ba to kai laifi a wurin Allah annabi kuma ya ce musulunci musulunci musuluncin ka ba shi da kyau don min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kyan musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba ya fara misali yanzu dariƙa muke yi wanda ba da riga ba ruwan sun da rigar mutane in an tambaye maka zai kace ban san ta ba ba ruwana da ita ku je ku tambaye masu shikenan ka huta amma in kai da kike kana magana to dan dai ka shiga ayin abin da bai dame ka ba wala taqu ma dai in wa'azi za ka yi ka je kai wa Allah masu dodo wa'azi su bar dodo maka ka dawo wajen mu in wa'azi na gaskiya ne je ka wajen Allah gaskiya su bar shirku na gaskiya kamun ka dawo wajen mu ka gyara ina wajen mu ai wanki ne ba kira bane حجاب وسق سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها البلو افتوني في رؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون shikenan yuzu yana cikin kurkunsa sai sarki ya wani irin mafarki ya ce inni a rai zaɓa bakaratin simani ya kuru na zaɓu hijabun na ga shanu guda bakwai masu kiba na ga waɗansu shanu guda bakwai ramammu amma su ramammun suna cin masu kiban nan wa zabatun gulata kudurin kuma na ga zangarnon ɗanyu masu kyau wa ukara ya bisa na ga waɗansu ko busassu mafarkin da na kenan ya yi walmar haftuni fi ruwaya ya ku manyan mutane da na gayyato ku don fassara mai mafarki na ku fassara mai wannan mafarki in kun tublin ruwaya ta buruna in kuka zama masu fassara mafarki ne ga mafarkin da zai ku fassara mai wannan ai mafarkin hululu ne mu ba mu san fassara mafarkin hululu ba wannan mafarki na hululu ne dama mafarki yakan kasu kashi uku akwai mafarkin gaskiya wanda zai kawo maka labari akwai mafarki na wani abin da ya dame ka dama yana cikin zuciyar ka kwanta ka mafarkinsa akwai mafarki kuma na shaidan yawo da hankalinka yawo da sha'aninka to sai su waɗannan malamai suka ce wannan mafarkin na hululu ne ba irin wanda yake bukatan fassara ba ne ba ma rami tabi da halal bi alimi mu ma san fassara mafarkin hululu ba وقال الذين آمنوا اتبعوا أمة بجميع فقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتنا لا أنبئكم بتاويله فأرسلون to wannan wanda ya tsere wa kisa din nan a cikin mutum biyu da suke zaune tare da Yusuf a cikin kurkuku wanda ya tsere wa kisa wato mai shayar da sarki wanda Yusuf ya masa aika ya gaya wa sarki labarinsa wadda karba da ummatin sai ya tuna bayan shekaru ya mance da labarin Yusuf sai ya tuna bayan shekaru ana unabbiukum bi tawilihi fa arsiluni ni zan kawo muku labarin wannan mafarki yanzu yanzu na ku aike ni ku gani yanzu zan kawo muku labarin wannan mafarki يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون yanzu ya zaɓe shi a kurkuku ce ya yi wasu mai yawan gaskiya aftina fi zaɓi bagaratin zimanin ka ba mu fatawa labarin mafarki ne zaɓi bagaratin zimanin shanu ne guda bakwai masu kiba ya kulu na zaɓin ijabun waɗansu waɗansu shanun kuma ramammu guda bakwai su ma suna cinye guda bakwai masu kiban nan wa zab'atun mulatul khudrin da kuma zangannu kwarra masu kyau wasaɓi sun gula da kudin wa ukra ya bisa da waɗansu ba busassu ka fassara mana wannan mafarki qalu ha lalli arjulan nasi lallar ya'lamun ka gaya mini fassara mafarkin da yanzu ana kira na a fada saboda in koma wajen mutanen fadan nan in gaya musu su ma su sani kamar yadda za ka sanar da ni قال تزرعون سبع سنين دابا وما أشدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون yace za a yi shekaru na ƙoshi guda bakwai bayan shekara bakwai ɗin na ƙoshi za a yi waɗansu shekaru masu muni na yunwa wato shekaru guda bakwai ɗin nan na ƙoshi su ne shanu masu ƙiba shekaru guda bakwai na yunwa kuma su ne ramammun shanu din kuma na bakwai na bakwai na koshi din su ne zangarnu kwarra sababbi masu kyau na wahala din kuma su ne busassun zangarnu yanzu abin da za a yi za a je a yi ta aikin gona a yi noma mai yawa cikin shekara guda bakwai din nan a ƙara gonaki a yi noma mai yawa saboda ajiye abinci kar a sussuke abinci a yi masa kyakkyawan ajiya yadda zai karbi ajiya saboda tanadin tanadin shekaru guda bakwai na yin wannan masu zuwa duk abinci a bar shi tare da kwasfarsa kada a sussuke a yi masa kyakkyawar ajiya saboda nufatan wayancan shekaru na yunwa tazra'una sab'asina daban shekaru ne a jere na koshi kuma hasattun fasaru fi zumbulihi duk abin da aka girma to a ajiye shi kamar yadda yake kar a susuke shi illa qalilan mimma ta'kuluna sai dai abin da za ku ci ne kadai za ku sussuka amma na ajiya na fuskantar yunwan shekaru bakwai za ku masa kyakkyawar ajiya ne ثم يأتي من بعد ذلك فإنكم لما قدمتم لهن إلا قليلا مما
ثم يصلون ياتي من بعد ذلك سق شداد يا كل ما قدمتم لهن الا قليلا مما توسنون bayan shekaru bakwai din nan na koshi sun wuce akwai shekaru tsanani guda bakwai za su na yunwa duk abin da kuka tanada na ajiyar abinci na shekara bakwai din nan to wa'annan shekarun wahala din nan za su cinye duk abin da kuka tanada kamar yadda aka ga ramammun shanu sun cinye ma- shanu masu kiba ya kunna ba kaddamtum lahunna duk abin da kuka ajiye musu don tanadi za su cinye illa qalilan ma tusiruna sai dan kadan abin da kuke kiyayewa
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه رأوا الناس وفيه يعصرون ثم ياتي من بعد ذلك عام fi yughadu an-nas wa fi ya'sirun wato bayan wannan shekara goma sha hudu shekara bakwai na koshi na ajiyan abinci saboda tanadin gaba da shekara bakwai na wahala na yunwa wanda za su cinye duk abin da aka tanada na baya din nan bayan karewar shekara bakwai din to za a kawo wata shekara ta koshi za a samu ruwa za a ji daɗi za a koma kaman da a riƙa matsa giyan inabi kaman da kuma ya ji bayan amu fi yughasun nasu Allah zai tausaya wa mutane zai kawo gudunmawa ya- ya ya agaji mutane da ruwa isasshe da mana isas- isasshiya wa fi na cikin wannan shekara ne za a samu koshi masu matsa ma- masu matsa inabi za su ta matsawa da dai an tara malamai su fassara mafarki dukkan su gaba ɗaya suka ce mafarkin na ƙarya ne to al'adan abin da mutum bai sani ba makamin da zai soki abin da shi maganan banza ne azhasu a'la ne daga musulunci ya- dukkan mu gaba ɗaya mu musulmi addinin mu ɗaya ne mu musulmi amma addinin hawa uku ne kamar yadda zaman duniya yake hawa uku zaman duniya akwai wanda suke cikin wahala akwai wanda suke cikin rubin asiri akwai wanda suke masu arziki da yawa saboda haka aka ake islam da iman da insan duk aka yi musu hawa uku kowanne yana da zalimun li nafsihi yana da muktasidun yana da zalimun bil khairati wato uku din ma su ma akwai na farko farko akwai na tsatsaki akwai kuma na ƙarshe sai su zama tara su ne za ka iya karantawa su zama haka innan innal musulmi na musulmati gama gari kenan na kowa da kowa duk kowane musulmi na cikin wannan ko yana shan giya ko yana neman mata ko yana tsada ko yana ƙarya ko yana girman kai duk dai musulmi ne tun da ayyukan da yake ba kafirci wani musulmi ne amma ba mumini ba ne sai ya tuba ya bar waɗannan sai ya hau makami na sama na tuba sai ya zama mumini na mu'minati sannan ya ƙara ibadu su yi yawa sai ya hau makamin gaba wal qaniti na wal qanitati sannan was sadiqi na was sadiqati was sabiri na was sabirati wal khashi'i na wal khashi'ati wal mutasaddiqi na was saddiqati was sa'imi na was sa'imati wal hafizina na furujan wal hafizati sai na ƙarshe was zakirina Allah kaseeran was zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima kaga dukkan su gaba da Allah ya ya ya yarda zai musu gafara ya ba su lada mai girma bai ware waɗannan masu neman mata su ma za a musu gafara masu shan giya duk za a musu gafara duk gaba da yadda Allah lahum gaba ɗayan su su hawa goma din bakwai ta wajen azima dan koma wajen yadda malamai suke fassarawa wajen hadisai wajen ilmul ma'rifati kuma at-tawbatu wal istiqamatu wat taqwa an kure makamun islami kenan sai ce ya ayyuhal man taqullaha wa kunu ma sadiqina sai ko makamun iman sai tadda الصدق والإخلاص والطمأنينة to an kure wa kamul imani kenan alladina amanu thumma inna qulubu bi zikrillah ala bi zikrillah thumma inna qulub ya ayyuha an-nasu irji ila rabbiki sai a dawo magamul isan al-isan anta abudullah ka annaka tara abin da za a fara samu cikin magamul isani al-muraqabatu inna allaha kana alaykum raqiban inna allaha inna allaha misali al-muraqabatu wal mushahadatu wal ma'rifa سنريهم آياتنا في الآفاق وفيهم قيمة تادم لهم أنه الحق أولا يقول بك أن هذا كل شيء شهيد ألا إنه في ملة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيد بكل ما دنا بكل ما جنة kawo kaga wannan hanya idan baka san ta ba kar ka za baki ciki domin Allah ce kar ka za baki cikin abin da baka sani ba wala taqfu ma laysa laka bi ilm shi makamul islam da makamul imani da makamul isani har yanzu makamul islam islam makamul islam duk abin da kai in kai sata yanke maka hannu idan ka sha giya ai maka bulala in kai zina in kai muzani ne ai maka rajimu in ba muzani bane ai maka bulala kowanne jaza'an ma ta yi amaluna abin da kai in kai ka da ai maka kaza amma in an koyi makamul imani Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumiitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum ayyuhal min zalikum bi shay'in Allah shi ya yi mu shi yake ba mu arziki shi ne yake kashe mu shi ke raya ba wanda yake da ikon yin komai sai Allah shi kadai amma da jarar Allah insha Allah to wanda yake zaune a maqamul imani misali sai waɗansu mutane suka kashe mutum sai ɗan uwansa suka zo suka kawo mutane aka ɗauki da gawar da mutane aka tafi fada sai suka ce wa'annan ne su kashe mana dan uwanmu sai mai shari'a sai ya magana kun ji abin da ya faɗa da daura kare ne in shi jahili ne bai san Allah ba ya san Allah banda Allah ko mai kashe mutum ai banda Allah ba kashe mutum Allah ya dauka mu zai da mauta ai wanda duk bai yi halitta ba bai yi rayawa bai yi kashewa ba ai Allah ne yake komai abin da ya faɗa nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne gaskiya na ba makamul imani ba ba a magamun islami ba to shi kuma sai an sai malami ya ce to ka karanta mini qur'ani ka faɗi gaskiya kuma na yadda da abin da ka faɗa gaskiya ne amma kai ma yace ko ka imani da qur'ani ki gaskiya ne mana to sai ya ce mata wa katabna lazi anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wa dunna bil dunni was sinna bis sinni wal jura qisas duk wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya cire idon wani cire nasa wanda ya yanke kunna wani yanke nasa wanda ya karya kunna wani karya nasa wanda a raunuka ko a yi kisafi kai ma ka yarda da wannan idan kwancin ba ka yarda da baka zama kafiri ba in dai baka yarda Allah ne ke yi komai ba har kiran mutane ka zama kafiri wannan abin da karanta ku kowa ya yi a masa in baka yarda ba ka zama kafiri ko Qur'ani ne daya kuma addini ne daya za a yi sai a samo malamin da yake guda biyu nan ilimi shine wanda yake maqamul ihsani da Allah ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna duka damuwar ku kai wa kori na kori wa zakir la kafir wa zakirat nan idan na kori ya zo sai ce duk magana da kuka wada gaskiya ne kai yanzu da kace Allah ne yake yi komai har kashe mutane gaskiya ne yanzu kai me yasa da za ka zo nan wajen me yasa ka sa riga ka sa wando ai Allah bai kawo ka da riga da wando ba ka zo mana yadda Allah ya yi shine ainihin gaskiya wai ya daga sunansa mahaukaci ko to saboda da wani wajen shari'atun bila haqiqatin batila haqiqatun bila shari'atin adila kamar dai sai a ce masa kai kuma da kace abin da kama da kama da yanzu a ajiye maka mata guda biyu wannan mace ce ta roba kyakkyawa aka sa mata zannuwa masu tsada da gwalagwalai masu tsada amma mace ce ta roba irin wanda ake tallan dinki da ita dinnan sai a kawo mace kuma halittar Allah kyakkyawa ba riga ba wando ba duros aka jera su kuma da rana aka je zafi daya wannan dai roba ce ba mace bace wannan kuma hukaciya ce ba mace bace wace ne taka in ana so da ba a koma gida a ɗauko kayan da yake cikin roban nan a mayar wa matan nan a ta sake fitowa shi ne shari'a an yi shari'a ne dama don rufin asirin hakika shari'atun bila haqiqatin batila haqiqatun bila shari'atin akhira saboda haka dole a hada shari'a da haqiqa dole a hada mugamul islam da mugamul imani sai mugamul ihsani ya zo ya hukunci kaga nan tun da farin tun da gabbaje da nisa ba an saba wanda ya ce wanda ya kashe a kashe shi wanda ya ce ido a ce maza wanda ya ce a ba ba wani kashewa Allah ne yayi wa yake da iko yi banda Allah to kaga ne dole dai ya nemo wanda fi zai zai musu hukunci saboda haka yin magana ta abinda baka sani ba Allah ya hana Allah ya ce wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamuna daga cikin kaba'ira ba fi muni kaman kai magana abinda baka sani ba bismillah ba su karon wasi ba yake da dariƙar tijariya ba a fita saboda nuzuri ne wa auku bil adina al adaka na masmuda wani yuhu nuzurahu ko ba hada da wata dariƙa ita kadai za a rige tijaniya ko ba a ziyara wasu wali da suke cikin tijjaniya domin ziyara fara ce girma kulawa da sallah da yinta cikin jama'a girma iyaye da yi musu biyayya jami'in wazifa jami'in zikirin juma'a in kun samu jama'a in ba ku samu ba ku yi ku kadai ko ba a shan taba kun yarda kun kun yarda na ba ku da riga shehu tijjani ku je ku tambaya koya muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharadin jawhara na'am bayan Allah sun kawo rane suna sa da sakamowi Allah biya bukatun mu gaba ɗaya da mu da su albarkar Qur'ani akwai almajirai suka gama karatu suka ce suna son shehu saduwa Allah ba su sana'o'i Allah ba su ayyuka Allah musu albarka Allah ya sa albarka cikin karatunsu ya sa albarka cikin sana'o'insu da imaninsu da addininsu gaba ɗaya Allah kar ku manta ranar alamin za mu rufe karatu kar ku manta ranar alamin za mu a zo a karbi addu'a ranar a girmama wannan rana da wannan lokaci dariko ya zimi sha'ir Allah bai na min tabbal gulubi ko ya zimi ruwan da ko khairul lawin da rabbi Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamin mu da malamin mu da Allah saka da wannan alheri Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya wani irin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya musu maza da mata rayu da matattuwar barkan da Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya mu zauna lafiya Allah ya dukkan mu da bala'i Allah ya saukar da dukkan alheri a Najeriya da albarka Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وعلى العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين